العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه المقرر الخامس فقه خامس برنامج al'ulum al'islamiyya wal'adabiyya al'ulum ne nan ni na ga kaman bugu na da ɗan bambanci al'ufum ya sa barnamat al'ulum al'idariya wal'insaniya talifa dr ahmad bin ali sairul mubarak dr abdullahi bin abdullah dr abdullah abdulmusin الطبعة الثانية wannan kai zai za mu je shafi na uku shafi na uku ma'ana usulul fiqh ma'anan usulul fiqh inna usulul fiqh laha ma'nayani usulul fiqh tana da ma'anoni guda biyu wannan kalma ma'ana idafi wa ma'ana laqbi akwai ma'ana na idafi akwai na laqabi in aka ce idafi wanda aka jingina shi in aka ce na laqabi wanda aka yi masa laqabi saboda haka wanda aka jingina shi kalmomi guda biyu ne in ana so a san ma'anan su sai an ware an yi bayanin wannan an yi bayanin wannan amma na laqabi shine in an dunkula su sai a ce waɗannan kalmomi guda biyu suna nufin abu kaza ne فالمعنى الإضافي معنانا إضافي وند أكدنجنا أي قبل أن يسير هذا الاسم علما على هذا الفن تافين ون علمي يقوم سونا قوانا فني ومركب من جزئين an hauhawar da shi ne a bisa ɓangarori guda biyu a matsayin tarkiban idafiyan wato tarkibi na idafi shine mudafin da mudafin ilai akwai subordinate da kuma ɗaya subordinate akwai a tarkibul masjid a tarkibul masjid shi kuma ɗaya ba jinginuwa da ɗaya kaman ba'ala bak kaman hadara maut saboda haka suna wannan na kiransa a tarkibul masjid saboda haka tarkibin idafiyan kuma usul wa fiqh tun da ka zo karanta za ka ce usulul fiƙihi in ka ce usulul fiƙihu ka kwafsa kaman ka ce usulul fiƙiha ka kwafsa sai dai ka ce usulul fiƙihi a tarkibul idafi kullum kalma ta biyu tana da wasalin ƙasa ne sai dai ba kalmar larabci ba ce na'am فكلمه اصول كلمه اصول مضاف an jingina shi ne wa kalima fiqh mudafin ilai shi kuma fiqh an jingina zuwa gare shi wa idza kana al-ismu kadhalik idan suna ya kasance haka fala budda min an nu'arrifa ajza'ahu allati tarakkaba minha idan har an samu suna irin wannan to in za ka yi definition to sai ka ware su kowace kalma sai ka yi bayani akan ta wa usul kun ga usul jam'i ne na asal wal aslu fil luga abinda ake nufi da asali a luga ma yan bani alaihi gairu duk abinda wannan sa yake ginuwa a kansa summiya aslu shajara bidhalik dalilin da yasa aka ambaci tushen bishiya da usul limbina'i furu'iha alaiha alaihi saboda me saboda rassan sun ginu akai eh to wannan dai duk yadda aka yi za a mayar da mu kawai in an samu bishiya bishiya tana da sassa guda nawa manya-manya ina tambayan alamomi tunda wani dai yana ji ana maganin bishiya bishiya bishiya yanzu haka wani ka tambaye shi reshen bishiya bai sani ba zai wafa eh gani eh akwai abin da in aka yanke bishiya faduwa za ta yi to shi kawai abin da ya sani a zuwa da hatsa tsakiyanta shi kenan amma bishiyan akan mai ta ɗoru mun gani yanzu kamar masallacin nan ne in ka zo kana maganar masallacin nan masallacin nan akan mai aka ɗora shi masallacin nan an ɗora shi akan waɗannan filoli in babu filolin nan ba zai yi ba rushewa zai yi sai ya kasance kawai ko gine-ginen da suke nan gefe ina kyautar zaton akwai inda aka samu dungu-dungu sai an sa fila in ba sa fila ba ya yi tsawo ko ya tsage ko ya rushe akwai filas su ne suke rike gini kuma idan za a sa fila a sama kawai yanzu yadda ka ga wannan haka a sama kawai yake ko sai da aka tono daga abin nan yawon to shine yake son a bambanta ko mutum ya bambanta tsakanin usul da furu yanzu an ce kai furu ɗinka shine cikinka tumbinka da kirjinka hannayenka da kanka amma usul ɗinka inda wajen miƙewa ne ƙafafuwanka ne saboda babu zo kaga ba tafiya misali kenan saboda haka akwai na ƙasa shine tushe akwai na sama shi ya ɗoro akan na ƙasa ne na'am amma al'aslu fil istila amma a yi silahin malamai abinda ake nufi da al'aslu bai yi tulaku ala iddati ma'anin ana dora shi a bisa ma'anoni daban-daban bai yi tulaku wa yuradu bihi dalilu fil galib idan ka ji an ce maka aslu to ana nufin wato dalili ne a mafi rinjayen lokatai bai yi sai ka ji ana cewa al'aslu fi wujubi salati asali wajen wajibcin sallah qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki aqimus salata ku tsai da sallah ai dalilu wujubi salah dalilin wajibcin sallah wa hadha al-itlaq wannan amfani huwa allazi yahummuna huna to wannan shine yake da alaka da mu anan wa dalilu fi kaza kaza kaza ko wal aslu fi kaza shine ad-dalilu fi kaza لأن أصول الفقه هي أدلته domin usulul fiqh sune dalilai na waɗannan abubuwa wa yutlaq wa yuradu bihi ar-raji kuma ana amfani da al-aslu ana nufin ar-raji abinda yake mafi rinjaye akwai ar-raji wal marjuh ar-raji abinda yafi rinjaya fa yuqalu al-aslu fil kalami al-haqiqa sai a ce asali wajen magana haqiqa dunal majaz banda ainihin almajaz duk mutumin da ya yi magana kai tsaye asali abinda ka fahimta shine ma'ana amma lokacin mutum kuma yakan kauce eh yakan kauce sai ya kawo karin magana ko maganan masu hikima don an kawo karin magana ko maganan masu hikima asalin abin da aka fada ba shi ake nufi ba kai tsaye akwai abin da ake so a yi tunani a karkashin wannan to shine ai arraje fil kalam saboda haka mafi rinjaye a cikin magana alhaƙiƙa haƙiƙanin abin da ka fala dunal majaz ba majazi ba in ka ji an koma majazi to ana son a yi kwana ne wa yutlaqu wa yuradu bihi alqa'ida almustamirra ana amfani da al'asal ana nufin ka'ida wanda take ake aiki da ita ka kaulihin kaman fadin su akalul maita ala khilafil asl cin mushe ya saba ma ainihin al'asul ka'ida, domin duk dabban da ka same ta ta mutu aka ce maka ka ce, za ka ji baka sha'awa, to wannan shi ne asali. Kai ka fi son in ya so ka murɗe ta da kanka, ta mutu a hannunka tukuna. To sai musulunci ya ce, ba murɗe ta za ka yi baka yanka. Saboda haka, wannan hazihi hiya alƙa'ida al-mustamira, al'asulu fi kaza, al'aslu fi aklil maita to ya saba ma ko aklil maita ya saba ma khilaful asl ay khilaful qa'ida al mustamirra an tahrimi akliha eh ya saba ma ka'idan da aka saba da ita ka'idan da aka saba da ita shine harancin cin mushe na'am yanzu kaga ga misali mafi sauki yanzu muka zo muna aka zo za a yi sallah in aka zo za a yi sallah ba ga safu ɗaya ba safu biyu ga liman a nan to sai aka samu wani babban mutum sai ya ce shi da liman zai jeru kaga ya saba ma yadda aka abin nan ya da liman zai jeru in kaga wani ya jeru da liman ko waɗansu sun jeru da liman to masallaci ya cika babu inda za su iya za su tsaya su yi sallah eh amma in shugaban kasa ne yazo ko gwamna yazo ko kuma sarki yazo da fadawansa da securityinsa da menene to ai ka ringa gani abin da ma baka taba zamani ba saboda ana so za ka kare gwamna haka ne ko eh ai ba domin ma wuce gaban liman ma da matsala ba da limamin yana baya sarki yana gaba ko gwamna yana gaban liman yana baya eh to kaga ko suka maka wannan ganganci zaka musu ganganci sai kai kabli a cikin sallah kuma ka sake bali a cikin sallah ka ce sallan nan don Allah kuma karin bayani ka ji abin da sarki zai ce ko gwamna zai ce da gangan zaka rikita sallah to Allah ya na'am wa yutlaqu wa yuradu bihi al-maqitu alayh sannan kuma ana amfani da kalman al-asl ana nufin abin da aka yi kiyasi a kansa yuqalu akan ce al-khamru wato giya asalin litaharimin nabiz asali ne wajen haramta jikon nabizi saboda haka falhamru maqitun alai kaga giya an yi kiyasi da shi wan nabizu maqis sannan kuma nabiz ruwan nabizi shi kuma shine wanda aka yi kiyasi eh aka yi kiyasi da shi ko za mu ce eh da Hausa wani lokaci fassarar al-maqisu alaihi wal maqisu bihi zai ga ya koma tun da sun suka ce almakisu ba sa ce bihe sai ce almakisu alaihi rai da gaske saye abin da ake nufi da annabi shine ruwan da aka matse shi daga inabi ruwan da aka matse shi daga inabi da ruwan da aka matse shi daga dinya mai ake kiransa ruwan da aka matse shi daga dinya mai ake kiransa madi da wanda aka matse daga kanya fa ko wanda aka matse daga lemon zaki mai ake kiransa orange wanda aka matse shi daga lemon tsami kuma mai ake kiransa lemon wai su ma haka suke abin nan saboda in ka ga rubuta maka lemon to da tsami-tsami amma oren da zaki kamar yadda muka kawo maɗi maɗi shine wanda ake amfani da shi wajen cin rogo a da wajen cin rogo a da duk inda ake sayarwa a kasuwa zaka ga wani lokaci kudaje sukan dami dattawan amma aka samu masu tsafta ne kwarai da gaske in ka hada shi da rogo haba amma yanzu ina saboda yana da wahala to tun da baya bugarwa ya halatta amma da yana bugarwa to shine abin da mala yake cewa akan yi kiyasi duk ruwan da ka matse shi in dai har zai bugar to wannan haramun ne shine almaqisu alai da maqis ko maqisun alai da maqis shine al-aslu a kaza kaza kaza shine kaza an gane ko su mutanen da suna da hanyoyi daban-daban wanda suke a wannan abin da din kowane da nake ce madin da ake yi a yana jin dafa shi ake ana dafa shi sai ruwan ya kone shi ne yake yake wannan daɗi kamar madara ce madara in aka zo aka dafa madara idan kofi guda ne aka dafa yakan koma kamar rabi to ya fi daɗi ya fi daɗi idan yana kofinsa sai ka ji kamar ruwa ne haka ba za ka ji daɗinsa ba sai dai su kuma wanda suka saba masu natural labu kowa da irin wanda yake sha wani sai an dafa yake sha in ya sha ɗanye zai amai wani kuma ɗanyen yake sha in ya sha da fefe sai ji ba daɗi to kowa da yadda yake to za ka iya kiyasi tsakanin wannan da wannan amma dai babban kiyasinmu yawwa duk abin da ya sa maye to kana iya jefa shi layin giya ta hanyar giyasi wal fiqhu luga abinda yake nufi da fiqhu a lugan larabci zalla alfahamu fahimta yuqalu fulanun la yan la yanfaqi anan haka yasa ko la yatafaqqa mm wane baya fahimta ana wa abin da yasa kenan amma la yatafaqqa ya kamata ai la yafhamu baya fahimta eh ko kace fulanun la yafqahu ko la yatafaqqa idan an yi karin tagunin aka sa la yatafaqqa an yi karin tagunin ومنه قول الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا me ya samu waɗannan mutane ba sa kusa su fahimci magana duk bayanan da ake ba su fahimta ai la yafhamun ba sa fahimta wa minhu qawluhu ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu face yana yin tasbihi tare da godiya gare shi ga Allah sai dai ku ba ku fahimtar tasbihinsu ai la tafhamuna ku eh tunda ko yare ne ma idan baka jin yare sai ai tayi sai kace jagwalgwale ne saboda baka ji wal fiqhu fil istilah al ilm bil ahkam shar'iyya al amaliyya al muktasab min adillatiha at tafsiliyya to wannan haddacewa yake yi kamar yadda waɗancan mayan kanana-kanana ake haddacewa haka ne in aka ce maka menene ma huwal fiqh sai ka ce al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyya sannan kuma ash-shar'iyya al-amaliyya al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyya al-ilmu ilmi bil ahkam ash-shar'iyya da hukunce-hukuncen shari'a sune na ibada amma dalilin da yasa aka ce da shari'a saboda akwai aljara'im wal uqubat aljara'im wal uqubat al mawarid ahkamun nikah da ahkamul bai awil boyo waɗannan kaman suna layin mu'amalat ne amma suna karkashin shari'a saboda haka ilimin fikihu ne al ilmu bil ahkami shar'iyya al amaliyya al amaliyya wanda yake aikace su ba gesin ake yi ba eh kamar ilimin tauhidi shi ba aikace ne ake abin nan ba ana son ka fahimta in ka fahimta kai da kanka zaka kiyaye in an ce abu kaza shirka ne ba za ka aikata ba ko ba za ka fada ba in ka abin nan saboda haka suna fitar da ilimin tauhidi misali duk da kasancewa ilimin tauhidin ma ai al'amaliya ne gwarai da gaske in ka je ka fali a gaban wani abu ka je ka masa sujada ba Allah ba ai kaga amal ne ko eh ko mutum ya dauki qur'ani yayi jifa da qur'ani ai amal ne to amma dai ayyuka na ibada su aka fi jingira su da al'amaliya al'ilmu bil akami shari'iyya al'amaliya al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyya saboda haka dalilan su suna nan a fayyace maganan sallah zaka dauko littafi guda ne azumi littafi guda ne eh zakka ma haka aikin haji ma haka zamantakewan aure rabon gado harkokin kasuwanci sai ka gaji da bayanai shine al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyya oh annan gane wala yake haka sharhu tarif ga sharhi nan a gurguje al-murad bil ilmi huna abinda ake nufi da ilmi anan ma yashmalu al-yaqina wa galbata adh-dhanni abin da ya shafi yaƙini da rinjayen zato kun san ko kwanakin bayan ta magana akan galbatun zanni da sauransu saboda akwai abubuwan waɗansu kalmomi akwai waɗansu kalmomi da aka yi cushensu wanda wani lokacin ba rigima ta taso ko menene ba malamai an rasu kuna ba za su gane ba ba rai da gaske orientalist ba almustashiri kuna ai fitinan su Allah ya sauke Allah ya sauke kwarai da gaske a dizayin din masallatai akwai abubuwan da aka cusa dizayin din masallatai a dizayin din kafet din masallatai domin saboda idan da musulmi ne zai yi wannan kafet din da wannan kafet domin a kawo shi masallaci ba zai dizayin irin wannan ba saboda akwai alamar shagalarwa in kana wajen ibada kuma ba a son abin nan don gara a yi sambai guda eh kaman yajin su taro irin naka haka kaga sambai ɗaya ne kawai eh saboda in kace a masallaci ne zaka kawo to akwai design din da ba za a sa ba in kuwa ba haka ba wanda yazo daga adamami in bai san irin wannan kafet din ba daga adamami ne ko menene sunan eh to kaga sai yazo yana ta kallon kafet har ayi ruku ko a dago daga ruku shi bai yi ba a design din masallaci akwai abin da su wada architecture architectures wanda suka yi na coci sai suka sa sai ya bazo a duniya to mu ma architectures namu wanda ba su da addini sai suka dan kwaikwaye su saboda in aka sa abu kace yayi kyau shikenan alhali su wanda suka kirkiro akwai ainihin manufa an ka samu wanda ya bincike akan wannan sai ya ce maka abu kaza ba daidai bane ko a masallaci na an zo an fitar da wani design da wani ya zo ya ce a'a ya ce wannan har an yi ya ce a'a ya ce wannan bai kamata da masallaci dai ba abin da ya ce asalinsa coci ne haka ba irin wannan design ya kamata a yi shi mai shape ba a yi shi wanda yake mai rawun Allah ya sa masu ginin da menene aka yayi bayanai aka yi abin nan sai aka ce to a zuwa canza aka zo aka canza haka ne ka dubi coci-coci yadda ake ginawa mai ba ma irin namu wannan lokal labin nan ba sai ka shiga duniya ka ga coci iri daban-daban da design iri daban-daban to wani yana gani shi zai dauko ya ce ayi a masallaci kaga mu ko ba haka aka ce mu sai dai su yi koyi da mu ba dai mu mu yi koyi da su ba ina fata an gane wannan fa duk bayanin abinda nake magana shine galbatu zanni da akwai al-yaqin mu abinda muka sani duk ilimin musulunci gaba daya in dai qur'ani ne yakini ne amma an ka zo ka ce galbatu zanni a cikin abin nan to akwai matsala eh to me ya kawo azzannu kuma azzannu zambun walau kana haka eh ka gani saboda haka in hadisi ya inganta mu al yaqin ne a wajen mu amma kace galbatu zanni to za a samu zamiya eh wani sai ya fake da wannan sai ya kauce kwarai da gaske sai ya kauce ma wata matsala wal ahkam jam'u hukumin wal muradu al ahkam allati tatawaradu ala amali al mukallaf hukunce hukunce waɗanda suke jerantuwa bisa aikin baligi min wujubin wa hurmatin wa gairiha daman guda nawa ne eh sun aka ce haramun sun kuyansa menene halal eh don an ce haramun akwai kaninsa menene makaruhi don aka ce halal kaninsa menene za a ce mustahabbi to sannan ɗayan wanda yake gefe kuma ya zamo me ya zamo farilla ya zamo dole ya zama dole saboda haka akwai farilla kamar yadda ka faɗa guda biyar ne in an ce abu kaza dole ne ka yi to dole ka yi in an ce mustahabbi amma ka sassauci in an ce halal in ka ga dama ka yi in ka ga haguna kar ka yi in an ce haramun dole ka bari in an ce makaruhi mutuncin ka ne ka bari waɗannan su ne alhakam at-taklifiyya akwai alhakam alwada'iyya su kuma alakama alwadiyya guda nawa ne su sun kai tara eh qada'an wa ada'an wa ruksatan wa azima wa butlanan wa kaza wa kaza wa kaza sai sun guda tara ne shi yasa alakam ita karan kanta alakam tan kasimu ila kismaini alakama taklifiyya alakama alwadiyya okay ai muna zuwa duk za mu je kansu eh kowanne da hajinsa na'am a shar'iyya linnan almansuba ila shar'i duk abin da aka jingina ga shari'a eh li yukhrij bi zalika domin a fitar da wannan alakam gairu shar'iyya hukunce hukuncen da ba shari'a ba kala akamil aqliyya wal lugawiyya duk abin da ya shafi hankali to suna fassara shi da ilimin tauhidi ko ilimin mantiki duk abin da ya shafi luga wannan shi ba hukunci ba ne sai dai kuma idan ka ce zahaba aliyun ilal madarasati zahaba zahaba ba baka ce zahabu ba baka ce zahabi ba aliyun kace baka ce aliyan ba baka ce aliyi ba ila baka ce ile ba duk da kasancewa akwai masu ile din amma wannan kaman galgaliya ce almadarasati baka ce almadarasatu ba waɗannan hakam ne ko ba hakam ba sai dai a ce hakam lugawiyya ya zama na hau kenan saboda in ka ɓata musu ka ɓata musu ka saba ma ka'ida amma fa ba ka'idan shari'an musulunci ba sai dai ka'idan me yau magana yare yasa al'amaliya ai almuta'allika bima yadhuru anil mukallaf min al'amal suna rataye da abin da yake fitowa daga mukallafi na ayyuka ka salati wa zakati ka salati wa zakati wa siyami wa gairiha ya kharju bi zalika ma laysa bi amali duk abinda ba aiki ba baya ciki kalakam almutaallika bil aqida kamar hukunce hukuncen da suke rataye da aqida can baya nayi bayani amma duk da kasancewa duk abinda zaka kudurta a zuciyanka shi ma aiki ne fa inna zalika min mabahith ilmi tauhid wannan ya shafi binciken ilimin tauhidi ne al-muktasab yakhruju al-ilmu ghayr al-muktasab wannan yana fita yana fitar da aiki da wanda ba aikace ake yin sa ba ka ilmi Allah ta'ala fa innahu ghayr muktasab wato ba samo shi ake yi ba bincike ba ya samo shi kaga ilimin Allah wannan ya fi karfin ka eh amma in kana so yanzu ko daga yanzu ba gashi muna karatu ba sai ka ce kai kana son ka zama malamin fikihu to sai ka bi layi kai kana son ka zama malamin hadisi sai ka bi layi kai kana son ka zama wato gangaren a Kur'ani da kira'o'i daban-daban sai ka bi layin kai kana son ka zama injiniyan lantarki sai ka bi layin eh to shine abin da ake nufi da al-muktasab ana iya neman sa duk abin da ba za ka iya nema ba yafi karfin ka to wannan kuma na Allah ne eh wattaqullaha wa yuallimukumullah yasa akwai ilimin da zaka nema daban akwai ilimin da Allah zai baka daban amma da sharadi wa min al-adilla at-tafsiliyya abinda ake nufi da al-adilla at-tafsiliyya yakhruju bi zalika ilmu al-insani al-muqallab ilimin da ake koya saboda shi al-adilla at-tafsiliyya ana tambayanka wa yake kai sallah zaka ce Allah menene dalili zaka jawo aya sannan zaka sake kawo hadisi ko san akwai bambanci muqallidi shi yana yin sallah baya da ayan da tace masa yi sallah ba zai iya kawowa ba wannan shine muqalli amma mai bincike yanzu ka zo kace ma Allah ramma kace ma liman a me yasa ake sallah nan zai kawo maka dalili amma ma mun ka tambaye shi shi ba zai iya kawo dalili ba shi dai zai ce malamai sun mana bayani sallah kaza fadilla ne shi yasa kuma a zo masallaci a yi a cikin jama'a yasa to min adillatiha at-tafsiliyya fa innahu iktasaba ilmahu min al-alim alladhi qalladahu saboda shi muqallidi ya samu ilimin sa daga malamin da ya koyi da shi ne walam yaktasibu min an-nazar bai samo shi daga bincike ba filadillati tafsiliya a dalilai waɗanda suke daban-daban da ya dame a haliyatihi lizali saboda mai saboda bai kai haka ba yanzu a baka tafika ce ka je ka yi rubutu to kaga in baka da sinadaran yin rubutu ba za ka yi ba yanzu ce ku faɗa mini muhimmancin usulul fiqh ina son shafi biyar kaga wani in ya tafi ya tafi kenan daga rana ya bar makarantar ba zai sake dawowa ba ware da gaske wani kuma in yaje zai je samu littafai ko yaje tambaya da Allah wani littafi ne zan abin nan alal akal za iya faɗa masa wani littafi babba yaje ya kwafo ya kwafo ya kwafo ai kaga ya dan yi kokari ko wani kuma bayan ya kwafa zai iya gyare gyare ya share wani waje ya ƙara wani waje ya kaza to haka ne that is research wannan shi ake kira research academic career to duk wannan fa zagaye-zagayen da muke yi fa muna bayani ne akan menene usul menene alfikihu to yanzu ka hala su menene ake nufi definition na usulul fiqh eh shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi